أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 29 قوة سفر hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ya yi daidai da ranar biyu ga watan septembar miladiya dubu biyu da ishirin da hudu alkhairin da yake cikin wani ranaku muna roƙon Allah datar da musu abin da yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka مركز إحياء علوم الدين الإسلامي wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratu safat tun daga farkon surar allah ya ba mu iko mun zo aya na 132 yau za mu tashi aya na 133 zuwa abin da allah ya so farkon aya na ɗari da talatin da uku a cikin wannan surar shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki wa inna luqal da minal mursalin ɗan uwa masu girma kan mu manta surar tana jero muna kristoshi na annabawan Allah Allah ya labarta mana kaɗan daga cikin labarin annabi Musa da Harun da kuma yadda Allah ya saka musu kasancewarsu sun kasance masu aikata aiki na kwarai mana sun zama daga cikin musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi muna bayani a martaba na ihsani shine ka kai matsayin kana bautar Allah kamar kana ganin shi dan koda baka ganin shi yana ganin ka annabi Musa da annabi Harun Allah ya ce ya saka musu da wa'ancan baiwa wanda muka ji kasancewarsu suna daga cikin musulmi haka ma annabi Ilyas Allah ya tabbatar da manzancinsa cewa shi ma yana daga cikin manzannin Allah subhanahu wataala amma fa duk da haka mutanen sun karyata shi sun karyata shi Allah ya tabbatar da cewa amincinsa ya tabbata ga annabi Ilyas shi ma Allah ya mai sakamako irin wannan kasancewarsa daga cikin musulmai sai bayani akan ci gaba da isoshi na annabawan Allah wa inna lutan ala shirali annabi lutu laminal mursalin yana daga cikin manzanni ya abinda ya kamata mu bambanta annabi Ilyas da annabi Harun da sauran annabawan da muka ambata mabiya ne ga annabi Musa annabawa ne na banu Isra'ila amma shi annabi lutu mabiyi ne ga annabi ibrahim sun yi zamani ɗai da annabi ibrahim inda annabi lutu ɗan uwa ne kwace ɗa ne ga ɗan uwar annabi ibrahim da baban annabi lutu da annabi ibrahim yan juna ne kenan annabi lutu mabiyi ne ga annabi Ibrahim. Allah ya aike shi zuwa ga wata gari da ake shi da ita Bahrul Mayyit. Bahrul Mayyit tana tsakanin Urdun da Filistin. Ana ce da shi Qura Sadum. Qura Sadum wasu garuruwa ne a killanci Allah ya tura annabi Lutu ya ce je musu wa'azi. An gane ko? to shi ne Allah yake labarta muna yaya abin ya kasance wa inna lutan lalle annabi lut na minal mursalin yana daga cikin manzannin Allah idh najjaynahu wa ahlihi ajma'in yayin da muka kubutar da shi da iyalansa gabaki daya kun gane ko malamai suka ce iyayensa mata guda biyu wanda suka yi imani da shi da sauran dai mabiyansa kenan nan da ake nufi iyalai wanda suka bi shi suka yi imani da shi inda duk wanda ya bi ka a ibada ya zama ahalinka wanda ya bi ka a banna ya zama iyalinka kaga fir'auna yana da iyalansa annabawa kuma suna da iyalansu shi annabi lutu da wa'inda suka bi shi duka Allah ya kubutar da su illa ajuzan filawabirina sai dai fa matarsa shi ne illa mar'atahu matansa kan filawabirina tana daga cikin wa'inda hallaka ta tarar da su mana tana daga cikin wa'inda an ka hallakar dama Allah subhanahu wataala ya ce to yanzu fa ku fita da asubahi ku bar gari kan wanda ya juyo baya kuma ba za ba ka ga wani ya juyo baya ba sai dai matarka saboda ta kasance daga cikin wanda za a halaka ta kasance daga cikin wanda za a halaka ثم دمرنا الآخرين sannan muka kubutar da sauran wayanda suka kafirci وإنكم لتمرون عليهم مصبحين كودي mutanen manzo sallallahu alaihi wasallam ai wani lokaci in za ku je wajen kasuwancin ku kukan wuce kan garin da aka halakar da mutanen lokaci eh thumma damarna al-akhirin muka halakar da sauran ko Allah saka da alkhairi thumma damarna al-akhirin sannan muka halakar da sauran sauran wa sauran da su imani wa innakum latamurruna alaihim musbihin ku dai mutanen manzo sallallahu alaihi wasallam kenan mutanen makka kuna shudewa akan garuruwan da aka halakar da mutanen lut shine kuna sadum din nan kuna biyowa akan garuruwan musbihina da safe tun da sassafe wani lokaci in kun taho daidai sassafe kukan biyo daidai wurin ko bin laifi wani lokaci da dare kuke wucewa kenan kuna gani kuma tun kafin zuwan manzo a matsayin manzo gare ku kuna da tarihi waɗannan garuruwan wasu mutane ne da suka saba wa annabinsu Allah ya halaka da su kun sani ba labari yake ba ku kun gani kuma kun yarda da hakan ne kenan in kun ɗauki kaya wani lokaci da dare wani lokaci da rana wadda kawo da misali mutumin da yake tafiya tawa daga niyami in yattahi daga nan yattahi da sahi karhe nawa yake shigowa yake zuwa ɗauki doso misali ko in yi sammako zai fitar da su ko ba zai bi ba ta wani lokaci zai bi da sahi ko in ya taho daga tawa zai zo ya mai in ya taho da rana ta wani lokaci zai biyo da su da dare kenan wani lokaci in kun tahi tun da asubahi rana ba sai sosai ba za ku fita ga ruwan wani lokaci in kun dawo da dare kuka yi yogon ruwan kun san abu an gaya wani ce ana yake cewa inna kula ta muruna alaihim musbihin ai ko kuna shudewa kan wa'annan mutane kuna bi inda suka yi zama tun da sahi wani lokaci wabin laili wani lokaci da dare kuke biyuwa wurin da sun ka zauna afala ta'iluna ashe ba za ku hankalta ba ya kamata ya zama an kace gani da wani ya ishe wani jin tsoron Allah sai Allah ya ce wa inna yunusa laminal mursalin lalle annabi yunus yana daga cikin manzanni Allah annabi yunus yana daga cikin atba'u musa yana daga cikin mabiya musa annabi ne daga cikin annabawan banu isra'ila kun gane bambanci shi annabi lu ba ba isra'ila bane ba annabawan banu isra'ila dan ya girme su ya yi zamani da kakansu ne an gane ko annabi Yunus kuma ya zo bayan shudewar annabi Musa kenan yana daga cikin mabiyan annabi Musa Allah subhanahu wata'ala ya aike shi ne zuwa ga wasu mutane da suke wani gari da ake ce da shi Nainawa yankun Iraq cikin yankunan Iraq ne to nan yake yana musu wa'azi yana wa'azi yana wa'azi yana wa'azi kuma daga ƙarshe dai sai ya tayyar saboda sun ki karba sun ki yadda abin ya cin mai sai ta ba da umar ba da wahayi daga gurin Allah shine Allah yake son ya ba mu kissa anan har ka dawa sai ayi hakuri wani bi za ka ci nasara sai ka yi kusancin ma nasara sai ka gaji ka bari sai abu ya koma samu annabi yunus yana daga cikin manzanni allah wa inda yunusa da min al-mursalin lalle annabi yunus yana daga cikin manzanni allah id abaqa yayin da ya tafi kun gane ko kamar a ce farra kamar a ce abdun abikun bawa wanda ya tafi ba da umarni ba kana da bawa ya hita ya sanci ba da umarninka ba kaga sai a ce da shi abik ko ba haka bane to shi ma yunus id abaka ai kharaja min indi qaumi yayin da ya fita daga gurin mutanansa ya tafi ya bar su ila al-fulk al-mash'un ya shiga cikin jirgi wanda yake mumtale ciki jirgi wanda yake a cike ila ya zama ma'ana fi ko ala mana ya shiga cikin jirgi wanda yake yana cike da mutane fasahan a gare ku sai annabi yunus ya yi ƙuri'a amma a ce ya yi bote fakana minal mutahadina sai ya zama daga cikin wa'inda za a nutsar da su a cikin abin nan a cikin ruwa ma'ana ya zama daga cikin wa'inda aka rinjayar ƙuri'a ta faɗo kansa kamar yadda labarin yake jirgi ya ga tsakiyar ruwa sai masu tuki suka fahimci adadin mutanen da suke cikin jirgin in aka bari ba a rage su ba to duk za a rasa rayuwa yanzu yaya za a yi a rage wasu mutane a kada cikin ruwa wa zai yi ta shi fada su suka ce yadda za a yi a yi wuyi da nan misali ɗan ka yi wuyi nan wuyi nan to wanda ya ɗauko wuyi shi a kada shi cikin ruwa wanda ya ɗauko nan a bar shi in an kada mutum ɗaya ko biyu ko uku an kaga jirgin ya tsaya ya daidaita sai a ci gaba da tsaya in ko an kada mutum aka ga bai ba kuma a ƙara wi ko non ƙara kada wani kun fahimci hausa to yanzu kenan an yi ittifaqi sai aka yi hote annabi yunus sai ya ɗauko faɗa cikin ruwa to shi daga rayuwar mutane ta salwanta kwara shi ya salwanta da rayuwarsa in gane da mutane na suke ba irin mu bane ka ce kowa ma ya rasa ai in dai sai na sauka ne to kowa ba shi mutu in gane zai da shi ne sai ala ce fasahama sai ya dauka ya dauko tashi takarda fakane min al-mudhhadin sai kasance daga cikin wa'anda za a nazar da su cikin ruwa ana ganin ce to kai aka dauko fa sai yace ni ne ya za a wallahi ruwa za ka fara yace to ya dangana ya fada ko ya tsumbu da fada cikin ruwa da Allah yan kai ne gaga da da an ga kata ne Allah da shi ne Allah ya ba mu labari kun ga wanda ya nuna mana tausayi irin na annabi Yunus kamar inda an cewa mutu ya tasirinta da da'awa yana da tausayi game da al'umma to lokacin da ya fara cikin ruwa sai Allah ya tayar da jirgin kifi daga cikin ruwa ya ce ta shi ka haɗe mana shi ka ajiye mana shi sai mun buƙace shi shi ne sai Allah ya ce faltaqamahu al-hutu sai kifi ya haɗe shi wa huwa mulim yana abin zargi ma'ana ya aikata aikin da Allah ya zarge shi inda ya yi tafiya ba da umarnin Allah ba yana alhutu irin manyan jiragen irin manyan kifayen shi ne alhutu da wannan ne in kuma manta ba da muka zo kissar annabi musa da yaransa lokacin da suka buƙaci abinci sai ce fa inni nasitul hut naman ce wannan hutun nan ne za ka gane mutanen nan manya ne inda kihin da suke ɗauka su te da shi ba ƙaramin kihi ba ne babban kihi ne da sai Allah ya ta'adda wannan kifi sai ya haɗe annabi Yunus muƙaddara ga annabi Yunus nan yana cikin kifi Allah subhanahu wata'ala yake cewa falaula annahu kana min al-musabbihin ba dan shi annabi Yunus ya kasance mai yana daga cikin masu yawan tasbihi ba ga Allah lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun da zai zauna a cikin cikin kifi ne a raye ba za a kashe shi ba sai ranar tashi alkiyama amma sai Allah ya nuna mana yayi sa'a yana mai yawan tasbihi ga Allah ku duba ku gani walaula an kana min al-musabbihina ko ba haka bane bayan ya kasance yana daga cikin masu yin tasbihi to anan tun kafin kihi ya haɗe shi ne yana yin tasbihi ko a'a bai fara tasbihin ba sai da kifi ya haɗe shi ku libi ayar da kyau to ai aya ba ta nuna haka ba kana an ka ce a kasance yana yi ko? to zahirin haka yake to da ya shiga cikin kifin ya yi ko bai yi ba ya ci gaba da yi wata aya ta gaya mana haka Allah yake cewa fanada fi zulumati ko Allah ilaha illa anta kage dai dabi'an nan ne da ya sawa tana nan kun ji abin da ya cece shi falawla annahu kana min al-musabbihin ba dan ya kasance yana cikin masu yin tasbihi ba Allah ce da ya zauna cikin cikin kifin har zuwa da sharkiyawa kan mu wuce mu yi bayan da daga da bai za mu fahimta a cikin ayar ashe daga cikin abin da ke hidda carbon ko da ka shiga shi tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah kai kai an samu sarari kai da lahiya kai ba lahiya kai kana shiga matsi ka ce ma Allah ga mu yau mun dahi sai Allah ya ce bari a tura ka sai ka yi gaba shi kenan kar ka zaman to baka tana Allah sai ka shiga matsatsi ai manzo ya faɗi yadda Allah ce ya ce ta'arraf ila Allah fi raha ko ba haka bane yu'arrifuka fi shidda ka tuna Allah in kana cikin wadata kana cikin jin daɗi in ka shiga mace sai Allah ya tuna da kai amma mun sai ga mutum bai komawa ga Allah sai ya duba kasuwar ta gici ya nemi aiki ya rasa ya aikata da ya samu ta bude mai shi kenan masallacin ma ya daina shara baya haka in ka samu sarari ka rike Allah in ka shiga mace ka koma wa Allah sai Allah ya cece ka na ɗaya na biyu annabi Yunus ya yi gaugawa a tafiyan shi ko bai gaugawa ba shi yasa aka hana manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi fasbir kama sabara ulul azmi min an-nus fala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yadnu la sa'atin min nahar fala fa hal yuhlaku illa al-qawm al-fasiqun kaga aka ce kai hankuri kada ka zamo ka zama kai haƙuri kamar yadda yadda ƙulul azumi suka yi haƙuri wani wuri an ka ce falata kun ka sahibul huji ko kakka zamanto kamar ma'abuci kifi ai annabi yunus a gurin allah yana da daraja amma ana son a gwada ma duniya darajar shi ba ta kai ƙulul azumi min rasul ba haƙurin shi bai kai na su manzon mu ba kun fahimci hausa irin da su musa irin su na nuhu irin su ibrahim irin su isa wa'in ga guda biyar su ne ululazu su cikin manzanni sun shagwagwar bayani an fahimci hausa to mu in ba mu iyawa irin su don ba allah ya bambanta mu da su suna da daji da ba mu da ko mu zama masu haƙuri a da'awa kada ka zama ka fara da'awa kana son ka cimma wani abu na duniya baka cimma ba sai ka bari wallahi ko duniya kake so ka samu a harakar dawa in ba ka hakuri ba ka samu balle lahiyar da daɗi ba daɗi a yi ana so ba a so a yi a daure sai a cimma daɗi Allah maɗaukin sarki ka taimaka muna to Allah ya ci gaba da ba mu labari ko fanabatna bil arai sai muka fidda shi a fili gefen ruwa kenan na fanabatna ko bil arai mana eh fanabatna sai muka hidda shi ai tarahna muka fidda shi daga cikin menene daga cikin cikin kihi bil ara'i a wani guri wanda yake sahara ne wurin da babu itaci ara ai as-sahara ala wajhi al-ard muka sa kifi ya amaye shi ya tunkudar da shi bil ara'i a guri wanda yake babu ciyayi a gurin kamar sahara yake wa huwa saqim yana mara rashin lafiya saboda zafin kifin ya tsaya tasirantu har rashin lafiya ya kama su wa an batana alaihi shajaratan sai muka tsiro masa da wata bishiya min yaqin ta daga abin nan yaqin shine lamtanda kubewa haka dai zahirin bishiyar yake kenan bishiya ce mai yado a haka za mu fassara ta ko da ta dauki wani hausa ka dai ɗauke ta kamar duma kamar guna an gane ko stable tana ba da sanyi kuma tana da magunguna da take Allah ce sai muka tsiro mai da wannan iccen yana amfanuwa da sanyin da yake da ita da kuma 'ya'yan da take da shi na amfanuwa Allah ya warkar da shi ya samu lafiya to lokacin da ya taso sai sake dawo mana an yanke magana ke sai muka ce koma aikin nan dai da muka son kai shi za ka yi ta yi kun gane ko ba ya baro na dawa ba ina za shi to ba a son ya je can koma ce yadda ka to Allah ce wa arsal nahu ila mi'ati alfin muka aika shi zuwa ga mutanen da suke su dubu ɗari ne au ya zido na malamai su ce au bi ma'ana bal a'a sun ma wuce mutum dubu ɗari wa arsal nahu ila mi'ati alfin muka aike shi zuwa ga mutane dubu ɗari au ya ziduna ko ma sun fi mutum dubu ɗari fa'amanu dukansu suka imani ba mata'ana hun ilahin muka jiyar da su daɗi a nan duniya zuwa wannan lokaci mana zuwa lokacin da mutuwa za ta kashe su ba tare da mun yi musu azaba mana a lokacin da suka ga annabi yunus suka neme shi ba su gane ba sai suka zo suka haɗu suka ce kun san Allah mutumin nan wala ya hushi da muni kun kun san kawai dai shi dan ne ke yawo da hankalin mun sa akan gaskiya yake wallahi ku je mu neme shi ku je mu neme shi mu ce mai mun shi hankuri daga sai suka saci gaya da za a ga annabi Yunus kuma dukkan su sun yi yadda da za a zo a shirya ka san kawan mace ce mace ba ta gane kana tare wani abu a ɗaki sai kayan mata tashi an gane tashi ko sai kayan mace tashi wani buta da na kwana sannan wani ne kullum ya kawo watarsa kayan miya sai ta ce babu kaza kullum sai ta ce babu kaza abin ya dame shi ya rasa yadda zai yi ɗan nan da ya zai gaga ya ce fa ne sai ta ce ba gishiri ya ce ba gishiri ko ta ce eh sai fita dai fita sai ya cire layukan waya ya mota ya fita fita ya je zama shi an kai ta kira an kai ta kira sai da ya shekara cir bai kira kowa ba ba same shi da ya dawo gishiri kawai ya sayo ya zo da shi gida ya shigo gida a san da za yawa ina ka tene cira ya sayi gishiri ne ya ce to ga gishirin ni a da sara ta ce a ba sara komai komai a ba ba shekara ba in gane ko kenan duk wani tsiya da ka gawa mutum yana kwakwa ba ka da amfani ba ne kawai tsiya ce ta mutum tsiya ce ta mutum yanar sun sa annabi yunus ba wasa ba ne da suka neme shi allah bai da niyyar ya musu azaba suna da rabo suka tuba kafin yanzu suka tarbe shi suka karbi addini suka yi imani Allah ya jinkirta musu azaba shi yasa su suna daga cikin waɗanda wanda ba ma'ana ba a samu wanda su samu alfarma irin tasu ba da Allah yake cewa falaula kanat qaryatan amanat fa nafa'a imanuha illa qaum yunus babu mutanen da suka ga azaba Allah zai musu azaba suka ce sun tuba imanin sai musu amfani in ban da mutanen Yunus Fir'auna ba ya so shi haka nan ba amma da ya bari amma malama suka ce akwai bambanci tsakanin ta Fir'auna da ta mutanen Yunus su mutanen Yunus suna da tarihi cewa duk wanda ya irin abin da suka yi to da Allah zai kama shi bai fita da suka ga annabi Yunus ya fita suka ce wallahi in ba mu neme shi ba abin nan da ke samun waɗanda suka wuce su ya same mu da haka maza maza mu koma hankali Yesu ya tashi sosai to yanzu duk sun karaya kafin azaba ta zo dama sun karaya ba sai da suka ga azaba bane suka ce yanzu mun yi imani shi ko tsageren fir'auna bai yi imani ba sai da ya ya shiga mace ya gaba gaba ba ba sai ya ce da sun na mika wani an gane bambancin ko to kun ji bambancin shi fir'auna Allah ce ya yi hatta idan adraka al-barq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il sai da ya shiga ruwan ya tabbatar zai nasa sanin ci ya jiwa Allah ce al'an mun ga misali ko to kenan mu yanzu dama mu ita ce waka ba mu san me gobe za su zo da shi ba kowa ya yi kokari gana alaƙar shi da Allah ba mamaki kana wani abu kace Allah na tuba ana da niyyar kama ka gobe sai a daga maka ba Allah ka taimake mu kenan in ka kula da nan fa'amalu bihi ko suka yi imani da wa da shi Yunus famatta'nahum ila hin muka je da su dadi zuwa wannan lokaci fastaftih to an gama kissar wa'incan annabawa yanzu an zo kissar manzo da mutanansa sallallahu alaihi wasallam to abun tambaya misa aka akhara kissar manzon mu sai da aka gama ba mu labarin kissar annabawa na suka gabata ai akwai hikima ko ba haka bane kenan daga cikin fa'idodin da za mu fahimta a cikin wannan aya kamar ana ba manzo Allah haƙuri ne cewa in kana ganin mutanenka ba su yi imani da kai ba saboda manzo Allah ya damu akan ana mahaifinsa wani mahaifinsa bai imani da shi ba su abu lahab su abu jihar ga wannan abu talib ko ko shi ne ko abu talib gasuwa gasuwa kasan akwai ciyo a ce jigajigai a gidan su ne manyan makiyanka to shi ne sai aka ke aka jero wa'annan don a nuna wa wanzu sallallahu alaihi salama haka al'amarin yake ga annabi nuhu ɗansa ya ƙi shi amma haƙuri aka ce shi ya yi ko ba haka ba ne ga annabi ibrahim ƙungurungus babansa ya ƙi shi kuma haƙuri aka ce shi haƙuri annabi lodo matarsa ta kafurce har ni ana buga misalai daga cikin kafurai waɗanda suke ɗan wata ne a lahira akwai matan lodi ko ba haka wani daraballahu matsalan lilladina kafaru mura'ata kun ji dai wa mura'ata kanata tahta abdaini min ibadina amma sai Allah ce fa khanata kenan in kana ganin Abu Talib bai karba ba idan kana ganin Abu Jahal ya ki karba Nuhu matarsa kafara ce, annabi Nuhu matarsa kafara ce, annabi Ibrahim babansa bai karbi musulunci ba, annabi Ibrahim yana daga cikin ulul azami minar rusul, annabi Nuhu yana daga cikin ulul azami minar rusul, kenan kai ma dai kai haƙuri haka sunar Allah take. Allah ya samu dace irin waɗanda abubuwa su suke sa mutum ya zama mai karfin hankali ko mai tunani yanzu wani in kana da'awa sai zama a gidanka akwai wani lalatacce sai ka gan wa'azin kam sai ce ka tabbatar shi abin da in yana kokari ba ga wani cikin gidan shi da sai mu ce kai baka san Allah bane in ka san lamarin da'awa ba wanda yake annabawan Allah dawa annabi Nuhu ya yi wa'azin ya kare kan matar shi ba ta bi ba annabi Lutu ya yi wa'azin ya kare kan matar sa kasara ce ɗan annabi Lutu har yadda sai ya mutu ba musulmi ba ne kina alamar da'awa ji a yi mun yi muna ishara as-salaha la ta ta'allaqu bi irqin kasancewa ka na garbe da alaka da jini wa min dhurriyyatihima muhsinun in ja'ala ko wa zalimu li nafsihi mubin daga cikin zuriyarsu akwai mutanen kirki akwai mutanen manzan har duniya ta da haka abin ake kana iya samun ƴaƴanka wani ya zama hatsabibi kai wa'azin kai wa'azin ya karba wallahi kai samu hawan jini cewa an ka ka bari dan ka zama dan iska iya iya kokarin ka in yake ya samu ido ba ka iya shirye mutum in Allah ba shirye da shi ba yanzu mu ci gaba da karatu Allah ya ce fastaftihim ka tambaye su mutanen ka dai alirabbika albanatu shin ubangijinka shine da diya mata walahumul banun su suke da diya maza kasan sai ce al malaikatu banatullah malaiku diyan Allah ne mata to ka tambaye su yayin su su ne sun ka zabi diya maza suka bar wa Allah mata am khalaqnal malaikata inathan ko shin mun halicci mala'iku ne mata wa shahidu ne suna halarci ka amanta fa Allah ce a shahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum kun ce mala'iku mata ne Allah ce dan Allah wa ya ga mala'ika yanzu wanda ya gani shi kwatafta wanda dan magana yadda take akwai to dai mi za ku ce ɗayan Allah ne mata Allah ce kun gani ba ku gani ba kenan ƙarya ce shi ne Allah yake cewa an halaknar mala'ikata inatin shin mu ne muka halicci mala'iku su zama ɗaya mata wahun shahidu da suna halarci suna gani a ba haka yake Allah ce ala ku saurara alamar ba haka yake ba innahum min ifki wannan yana daga cikin kirkiran ƙarya da suke yi la yaquluna suna cewa waladullah haka ne ko mala'iku ɗayan Allah ne mata ana mala'ikata wa nataka suna ce mala'iku ɗayan Allah ne wa innahum lakadibun Allah ce wallahi ƙarya suke yi ga wasu tambaya asfafal banati shin shi Allah shine ya zabi ɗiya mata alal banina ya bar ɗiya maza kowa ya sani ma wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala mi Allah yace zalla wajhuhu muswadda su kafiran quraishawa da sauran laraba dole namu yace ban yi mana tafsiri ba ba dukan larabawa bane suka yadda cewa mala'iku ɗayan Allah ne tun ma a jahiliya an fahimci Hausa amma akwai wasu daga cikin su waɗanda suke da wannan aqida to shine sai Allah ya ce su fa in an ce ma wani su matarsa ta haifi ya mace turan nan bai ma shigowa gai wai ya yi abin kumiya gane misali ko amma wai suke yawa suna cewa mala'iku ɗin Allah na kiran waɗanda ba su so shi da suke ba Allah Allah ya ce malaku me yake damu ku ne kai fata hukumun da kuke yin wannan hukunci mana tir da wannan hukunci da kuke afala tadhakkarun ashe ku ba za ku wasu ba game da abubuwan da kuke faɗa ku daina faɗin su amlakum sultanun mubin ku kuna da wata hujja mabayyaniya kuna da wani littafi da a cikin sa akwai labarin mala'iku ɗin Allah ne kuna da shi babu in ma akwai fa'atu bi kitabikum in kuntum sadiqin to ku zo da littafin nan ku bude ku karanta in ku masu gaskiya babu shi waje'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba sai suka sanya dangantaka ta jini tsakanin Allah da mala'iku jinna annabi mana al-mala'ika kun fahimci Hausa al-jinna ay al-mastur kasancewar mala'iku ba a ganin shi yasa ake su jinna aljani ma da ake ce shi al-jinni listitari an ayunina saboda ba a ganin sa abin da yake cikin ciki an same sunan ciki ne jijiyar a ce janin da ba a ganin sa mahaukaci ma an ce da shi almajanun da kawai aqluhu masur saboda hankalinsa a rufe yake an gane misali ko to kenan sai Allah yake cewa waja'alu su kafiran makka su ne banu malih suka sanya bainahu wa bainal jannati nasawa tsakanin Allah da da mala'iku suka sanya musu dangantaka cewa ai diyansa ne in mutum ya ce danka ne wani ai kaga ya sa dangantaka tsakanin ko ba haka bane Allah ya ce walakat nan ne muke ko walakat alimati jinnatu haqiqa su mala'iku fa sun aljanna nan ba aljanu ba almala'ikatu bi ma'ana almasuruna wa'inda suke akwai ba maganin su walakat alimatil jinnatu haqiqa malaiku sun tabbatar cewa innahum lamuhdaruna lalle za a yi ma wa'annan azaba suwa su kafirai da ke cewa malaiku ɗayan Allah ne malaiku sun tabbatar za a halarta da su gaban Allah kuma matukar ba su tuba daga wani akira sai Allah ya musu azaba da ka kai da Allah shi kadai ne abin bauta ba tare da ka hada shi da wani ba subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke sifan tashi da shi na ƙarya illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai fasu bayan Allah wanda suke tsarkake ibada ga Allah ma'ana fa innahum la yukadhibun la yakdhibuna ala Allah ba sa yi ma Allah ƙarya kinan ana so a nuna ma kafirai suna yi ma Allah ƙarya su wane ne ba sa yi ma Allah ƙarya illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai su bayan Allah masu tsarkake ibada ga Allah su kan ba sa yin ƙarya su jingina ta ga Allah subhanahu wata'ala fa innahu lalle ku ana magana ne da kafiran makka ku dai ku sani kafiran makka wa ma ta'buduna da ku da abin da kusance kuna bauta ma ma antum alaihi bifatinina ba za ku iya batar da bayan Allah da wannan iddi'a'i na su ibadar zahir mukhlasina in an shekarar miliyan ana cewa mala'iku ɗayan Allah ne Allah ce ba za su bace su yadda ba saboda shiryayyu ne an gane ko shi yasa ya malamai suka ce wannan aya tana daga cikin abubuwan da yake nuna wa mutum lalura ya yi ilimi ya fahimci addini saboda kada wani ya zo masa da wani abu ya karɓa yana ganin abin kwarai da kuma ba abin kwarai ba ne kuma dai zamu da muke ciki a yanzu akwai malama iri iri wasu ba malaman ba ne wasu kuma ma'ilmanta ne da kaji magana su kasan suna da ilimi amma kuma ba sa kan aƙida ta kwarai za su iya su canza ka daga aƙida mai kyau su tura ka akan mummunan aƙida to kenan dole ne mu dage mu iya bambanta abin da yake na daidai da abin da ba na daidai ba Allah kada ka bari masu ɓadda mutane su ɓadda mu. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ko? Illa man huwa salul jahim sai dai fa wanda dama zai kori da wuta jahannama ai dakhilun na sai dai wanda zai shiga wuta tare da ku kafiran shi kuna ya kubar da shi amma wanda Allah ya kaddara da ilimin sa ba zai hita daga hanya ta kware ba za ku fitine shi ba in kun ga wanda ya bi ko ka fatar da shi to wanda dama Allah ya kaddara wuta za ta kona shi wa ma minna aka ne ko illa lahu maqamun ma'lum nan ibn abbas ya ce jibril yake ba da bayani yake cewa ma minna ba wani daga cikin mu mu mala'ikun Allah illa lahu maqamun ma'lum face yana da matsayi sananne a gurin Allah a cikin sama kowa da nashi aiki mana dukkan mu bayan Allah muke an fahimci Hausa wani za ta ga in sha sanyin fanka haka shi ma ya sama yana kwana kwana ma ibada ne ko ba ka gudu amma ba lokacin karatu ba sai Allah ya mu dace kun ji abinda Allah ya ce umamin na haka ne ko ba wani daga cikin mu illa lahu maqamun ma'lum face yana da matsayi sananne a wurin Allah ga ɗaya daga cikin nau'in ayyukan da mala'iku suke yi wa inna lanahnu safun lalle mu muna yin sahu sahu kamar yadda muke yin sahun sallah haka su ma mala'iku suke yin sahu sahu na sallah don bautar Allah subhanahu wataala wannan yana daga cikin abin da ya akka da malamai suka sanya ma wannan sura ta suratul safat kun gane ko wasafatu safa ko Allah yana rantsuwa da mala'iku masu yin sahu sahu to shine fa inna lanahnu safun lalle mu mun kasance muna yin sahu sahu a gaban Allah subhanahu wataala wa inna lanahnu almusabbihun kuma lalle mu muna yin tasbihi ga Allah musabbihun ay almusallun muna yin sallah ga Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala na'am aya ta gaba wa'in kanu in bi ma'ana kat wa'in kanu hakika su kafirai sun kasance da ya ƙununa suna cewa lau anna inda na zikiran min al'awwalin da muna da wani ambato na daga wanda suka gabata ma'ana da an aiko muna da wani manzo irin yadda an ka aiko mutanen farko manzo da kunna ibadar zafin mukulasin da mun zama bayan Allah na gari amma haka shi ya kuma su da mazo fa kan zabo bi sai su kare ta shi kun gane ko ai da ma ga suke fada suna ce mu in suna ce mai huda ku Allah wadan ku kuna da littafi amma ba ku shi mu wallahi in da muna da kun ga yadda ake riko da littafi to yanzu ga mazon ya zo fa kan zabo bi kun gane ko kamar yanzu mutum ne talauci ya sha mai kai sai zai na ta zage masu kudin da ba su taimako wallahi in ni na adda su zan yi kaza zan yi kaza an bazar da Allah ya ba ji goshi ga duk ya canza abokai Allah ya gane mu ta ga dai da cika baki fa ai ta addu'a ai ta addu'a Allah ka waffaqar da ni in yi abin da ya dace shine kawai hmm fa kadzabu bihi sai suka karyata subhanallah fa kafaru bihi nan ne ko sai suka kafirce wa annabin su lokacin da aka aiko shi da kuma alqur'ani fa sawfa ya'lamu Allah ce da sanu za su sani wala kad sabaqat kalimatuna ko kalimatuna li ibadina al-mursalin haqiqa kalmomin ku kalmamu ta gabata gabayin mu manzanni wala kad sabaqat kalimatuna matuna ko li ibadin al-mursalin hakika kalmar mu ta gabata ga bayin mu manzanni kula kalimatuna an ka ce kalma bayani sakon mu littattafai da wahayin mu duk ya gabata mu aiko shi ga bayin mu manzanni saboda nan an yi istimalin larabcin ne kamar yadda laraba suke yin istimalin shi yanzu a larabci ya ce alkalimatu me fasar shi da hausa eh kalma nawa kalma guda ko amma akwai usulubi na laraba sai a ce fulan qala kalimatan ko alqa kalimatan kai wani yayi wani kalma mun ji dadin shi kana iya ta kai wa'azi sai a ce kai kalma kana iya zuwa kai zance mai dadi a ce kai kalma kenan bayanai masu yawa ma ana ce musu kalma kenan nan da Allah yake cewa a cikin wannan aya ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين حقيقة كلمة متاغبات بايم منزني معنى bayanai a cikin littattafai ya gabata to ga wani daga cikin bayanan Allah yake cewa innahum lahumul mansurun lalle fa su ne wa'inda Allah subhanahu wataala zai taimake su zai ba su hujja Allah subhanahu wataala yake cewa wa inna jundana hakika rindinanmu sojojinmu wanda suke manzanni da mu'mini da za su zo bayansu lahumu da ghalibuna su ne wanda za su samu galaba akan makiyansu har zuwa ranar tashi alkiyama kowane zamani kowane lokaci mu'mini su ne masu nasara in ka rike addini ko ka sha wala kan mutu kai nasara in an kashe ka saboda addini kai nasara duk wanda ya rike Allah da shi bai faduwa sai ya ci nasara kowane lokaci wannan alkawari ne na Allah Allah ya tabbatar da wannan yace wannan bayani ya gabata ba a goge shi su dai manzannin mu da wanda suka yi imani da su zamu ba su nasara zamu taimake su ko a kashe su akan addini sun samu taimakon Allah ko ai ta kokon maya har a mutu akan addini an samu taimakon Allah Allah ya taimake mu mu mutu akan addini na daidai Allah madaukin sarki yake cewa a aya na gaba fatawa nan ne ko ga waya ya kyau sai an rika turo da nima fatawalla anhu ka kau da kai karbu da su game da duk abin da suke faɗa maka mana fa'arid anhu ka kau da kai ka kyale su in ka ji magana ko ba ta da daɗi ya hankuri kyale su tahin har zuwa wani ɗan lokaci yana duk wani lokaci da za duk wani abu da kaga mutum yana yi eh lokaci ne kenan wanda ya kamata ka gane shine wa absirhum ka jinkirta musu ma'ana ka sa musu ido ka kyale su ba saufa yi wasu da sanu dai za su gani wannan da kake baya musu eh bari sauri su ma za su ci mishi fa bi azabina yasta'jilu shin game da azaban mun suke gaugawa suna ta inda gaske ne a kawo azaban fa idza nazala bi sahatihim idan fa azabanmu ya faɗo a sansanin da suke a wurin da suke azabanmu ya nufato su da sa'a sabahul mundarin to fa kir da sahiyar da aka yi magargadi ba su imani ba mana Allah wadan inda na sai da na gyara matukar azaban Allah ya zo ya tare da kai kir da wanda ya gyara bayan lokaci ya kore musu watawalla anhum ai haka ne ko an maimaita kenan ka kawo da kai karbu da su game da du'a wanda suke gaya ma hatta in har isa wani lokaci wa absir ka kawo da kai ka yi haƙuri ka sa musu ido shine ka kalla ba sau ka yi usirun su ma da sannu za su ga abin da zai same su subhana rabbika sarki ya tabbata ga ubangijinka rabbil izzati ubangijin buwaya gane ko ubangijin kudura ubangijin iya yi gwaninta da kwarewa Allah ne ubangijin shi ne subhana rabbika tsarki ya tabbata ga ubangijinka rabbil izzati ubangijin gagara da buwaya amma ya sifin game da abin da suke siffanta shi na cewa yana da ɗa ko yana da ɗaya mata Allah ya wuce wannan inji su salamun alal mursalin amince Allah ya tabbata akan manzanninsa walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangiji talaka kenan duk sadda Allah ya baka dama kai abun da ya dace ka ce alhamdulillah kun fahimci Hausa duk sadda Allah ya baka dama ka gabatar da wani abu kai abu biyun nan kai ma Allah tasbihi sannan ka gode ma Allah manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da in ya kare sai ce subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ko haka bane nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka Allah ka samu dace mun cimma karshen suratul safat kuma lokacin da gare mu ba zai isa mu fara suratul safat ba in Allah ya kai mu da muna lafiya za mu fara karatu a cikin suratul safat zuwa abinda Allah ya so Allah ya samu dace. Na. Duk wanda ka faɗi yayi, Subhana rabbika ina ne muke? Subhana rabbika rabbil izzati ko amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Babu lai. In kuma kai wancan yayi, abin da yake tambaya in ka gabatar da wasu abubuwa kana son ka ruhi sai kace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin yace da wancan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya ƙara tattauna yace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wanne ne yafi dukkan su sun fi kenan sai kai tanwi'i ma'ana tanwi'i kana caccanzawa kai wannan kai wannan duka alkhairi ne insha Allah Allah ya samu dace. Na. Hmm? Da yana tambaya da Allah ya ce mutanen annabi Yunus suka yi imani fa mata'ana wa irahi muka jiyar da su da irahi ne zuwa wannan lokaci ma'ana aka jinkirta musu azaban aka bar su suka yi rayuwa zuwa adadin kwanakin da an ka ba su wanga ya mutu wanga ya mutu wanga ya mutu har sun ka kare gaba ke da to shi Allah a gurinsa ko shekara dubu an ka baka hilu ne wani dan lokaci ne wurin shi ba wani abu bane su mutanen annabi nan yana tambaya yana son ya ji wai an lahira ne kamar za su tashi cikin wani ni'ima a nan aya take bayani a nan duniya da ana bada labarin an so a yi musu azaba sai aka raga musu kafa an karje da su dare daga wannan lokaci Allah ya yarda da su har lokacin da aka jinkirta musu in sun mutu a haka alhamdulillah in wani kuma ya canza ka san da adam mai canzawa ne to wannan kuma tsakanin shi ne da Allah Allah ya sa mu dace eh ina ganin ranan nan mun yi bayani